بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godar mu ga Allah tabaraka wata'ala wanda a cikin rahamarsa yau muna wuri na goma sha shida ga watan Ramadana hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 daidai da biyar ga watan uku haihuwar Isa da Maryam shekara ta 2026 muna karatu a cikin suratul Nuhu in ba manta ba jiya mun kwana aya ta da hudu yau insha Allah za mu tashi kenan aya ta 25 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئ سيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا jiya mun ji yadda annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu yake kai koke na mutanensa gurin Allah bayan yayi wa'azi sashinsu sun gaya masashi lalle kada su saurari magana annabi Nuhu su ci gaba da bautar gumakansu annabi Nuhu ya ce sun batar da mutane masu yawa kuma wa'azi na ba abin da ke kara musu face bata sai ce mimma khadiyatihim don haka saboda kuskurensu da kuma gangancinsu uguriku fa udkhulu nara ya Allah ka nutsar da su ka halakar da su kuma ka shigar da su wuta walam yajidu lahum min dunillahi ansara kuma idan haka ya faru ba za su samu wani mataimaki koma bayan Allah ba da zai hana Allah ya musu azaba. Wa ƙala Nuhun, annabi Nuhu ya ce, Rab, ya Ubangiji na, la ta zar alal arbi, kada ka bari a doron ƙasa mele kafiri na, na wani kafiri da yaran masu zaman gida. Sai ya ce, إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا واغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا annabi Nuhu ya yi wannan addu'an ne ta Allah ya hallakar da mutanen mutanensa lokacin da Allah ya tabbatar masa mutanensa dai ba za su yi imani ba. A cikin sura Hudu, aya ta talatin da shida, yake cewa, Innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana. Nuhu, mutanenka ba ba mai imani da kai. sai dai wanda daman ya riga ya imani to tunda Allah ya gaya masa cewar jama'arsa ba za su yi imani ba sannan suna ci gaba da taɓarɓara harkokin da'awar annabi Nuhu me kamata Nuhu ya yi in ya kai ƙara zagurin Allah ya laifi ya yi rashin haƙuri bai yi rashin haƙuri ba innaka in tazarhum ya Allah idan ka bar su a bayan ƙasa yudillu ibadaka za su ɓatar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi kowa ba sai fajiri mai yawan kafirci da a ce saban Allah ya yawaita a bayan ƙasa gara ce ba ɗan adam a bayan ƙasar shine zaman lafiya domin aka ce saɓo ya bayyana a bayan ƙasa to dole musibu kuma su bayyana a bayan ƙasa wata masibar fa in ta zo gara ce ba ka rayu ta fi ma sauƙi ka fi jin daɗi rabbi gifirli wa liwalidai ya ubangiji gafarta min ni da iyayena waliman da khala baiti mu'minan da wanda ma ya shiga gidana a matsayin mumini wal mu'mina wal mu'minati da mummune mata wala tajidu zahimin illa tabara ya Allah azzalimai karka kara musu komai face hasara face lalacewa Allah ya ji gangala rawi a lokacin mulkin abacha sai ya ce idan ka mutu aka zo tashin kiyama sai a tambaye ka a wata gwamnati ne ka mutu in ka ce gwamnatin abacha ta to wuce ka yan riga an gama hisabi tun daga duniya wuce ina ma ce yana raye a yau kaga waccan wahalar da ba ta kara ta kare akan wanda ake ciki yanzu ba wahalar yanzu bayan matsalar rayuwa har da kashe-kashen rayuka haddasa ta-sacen mutane, da ɗan fashi zai tsare ka hanya ne ya kwace kuɗinka, ya bar ka ka tafi, to yanzu kuɗin da ke aljihunka ya masa kaɗan, tun da kun dawo ajiye kuɗi a banki, to bari kai ya ɗauke ka ai kuɗin bankin ajiye a ɗauko a bashi. In ba a bashi ba ya kashi, in an bashi ma ya kashi, me ya kamata yi to? Eh? in ba ba shi ba ya kashe in an ba shi ma ya kashe za ku iya? ba za ku iya ba saboda Allah mutum ne bai taba rike dubu ɗari ba sai gidansa guda ɗaya ba shi da kogonar gado ma da ƙire ke samun na cefa ne an kama shi an ce ba da miliyan biyar a gidan uban wasa naira miliyan biyar din a sai da wannan gidan a ba su idan Allah idan aka zai gidan ba ya mutuwa biyu ba an yi mutuwa biyu yanzu idan ya zo ta ina zai fara zai ji da gidan haya ne ko cefa ne ko kuma jinyar da ya tsako daga can Allah ya sawaka sai Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا za mu shiga insha Allah suratul jinni bayan mun gama karatu a cikin suratul nuhu karatun da makaranta muka yi kuskure a ciki ko fassara ko bayani Allah ka yafe mana shi wanda kuma muka faɗa daidai muka bayani daidai da fassara ubangiji Allah ka ba mu ladansa da kuma ikon aiki da shi wannan sura ta jinni ita ma sura ce da aka saukar da ita a makka tana da ayoyi 28 ita ma ita wannan sura ta sauka ne lokacin da wasu aljanu suka ji manzon Allah yana karatu na alƙur'ani a lokacin yana karatu sallar asuba a wani a wani gona gonar dabino akan hanyarsa da za shi kasuwar ukas shi da sahabbansa abin da ya faru kafin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama a buɗe take a gurin aljanu suna hawa sama su jiwa maganganun Allah su zo su yada ma bokaye bayan Allah ya aiko manzo Allah sai ya toshe sama ya rufe kofofin kuma ya sa masu gadi akwai taurari idan aljani yayi taurin kai sai ya koza ya hau sama sai wani yankin tauraro ya gefe shi ya faɗo ya mutu to abin ya ba su tsoro so aljanun kuma ya ba su mamaki don ba san ta inda abin ya faru ba to suka zo junansu suna tattaunawa menene dalilin da yasa aka rufe saman to akwai abin da ya faru akwai dai dalili da haka ku je ku shiga lungu da sako na duniya domin ku je ku nemo wani dalilin da yasa aka rufe sama akwai matsala wanda ke ba mu labari ya ce ƙul'ohiyar ilayya ya Muhammad gaya musu, an yi min wahayi, an na husta ma'anafarun min aljinni, waɗansu ɓangare na aljannu sun ji karatun alƙur'ani daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, faƙalu suka ce, Inna sami'ina ƙur'anin ajaba, mu mun ji wani abin karantawa mai ban mamaki. don haka lokacin da suka ji karatun sun koma wajen jama'arsu wajen mutanensu suka ce mun ji wani karatu mai ban mamaki ƙila dalilin wannan ne yasa aka rufe mana ƙofofin sama suka ci gaba suna cewa ya hade ilar rushidi shi wannan abin karatun yana shiryarwa zuwa ga shiriya fa'aman na bihi mu dai mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu ƙara haɗa Allah da wani ba, mun yi imani, wa annahu ta'ala jaddu rabbina lalle al'amarin Ubangijinmu ya girmama, matakar sahibata walawala da don shi bai riƙi wata mata ba, ballantana ya samu ɗa. In har aljani zai ji karatu sau ɗaya kacal ya yarda ya yi imani, lalle Allah ya faɗi gaskiya zuciyar ɗan adam busasshiya ce. za ka yi ta karanta masa ka gaya mana Allah ya ce, manzan Allah ya ce, amma babu alamar laushi. Allah sai ce.
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان يقول سفيهنا lalle wawaye cikinmu sun kasance suna faɗa ko kuma iblis uban shaidanu ya kasance yana faɗa alallahi shakakwa yana faɗan maganar zalunci ma Allah. Menene maganar zalunci ka ce Allah yana da ɗa, ko Allah yana da mata, ko Allah yana da mataimaki, idan ka faɗi wannan magana ka yi wa Allah zalunci ba ka yi wa Allah adalci ba wa anna zananna aljanu suka ce mu muna tsammani muna da tabbaci allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba aljani ko dan adam ba zai faɗi ƙarya akan Allah ba aljani ko dan adam ba zai faɗi ƙarya akan Allah ba wa annahu kana rijalun min al-insi lallai ya kasance akwai wasu mazaje daga mutane ya uzo na birajalin min aljinni suna neman tsari suna neman gudunmawa suna neman taimakon waɗansu mazaje daga aljanu fazadu murhaqa hakan sai ya ƙara wa aljanin jiji da kai ya ƙara musu girman kai tunda sun gana tsoronsu sun gana neman taimakonsu kenan ɗan adam yana neman taimakon aljani don biya masa bukata. Shi ma aljani yana neman taimakon mutum don biyan tasa bukatar, amma aljani mai ya mallaka a duniya bai mallaki komai ba, shi ma bawan Allah ne. Da haka don kayi mu'amala da aljani ba zai mallakar maka abin da Allah bai rubuta maka ba. Sai ko ya rubuta maka, ya baka abin da Allah ya rubuta maka, ɗan adam yana da garaje. duk abin da ka samu ta hanyar haram naka ne fa da ka yi haƙuri to ta hanyar halal zai zo maka amma sai ka yi garaje sai ka nema ta hanyar haram kuma sai Allah ya baka zunubi don ba ka yi haƙuri ba a za ka samu wani mutum ya ce da kunyar duniya gara ta lahira da kunyar duniya gara ta lahira da ya kunyata a duniya gari ya kunyata a lahira ai kaga ba mahaukaci kamar wannan shi yafi kowa hauka domin kunyar duniya ai ba a jin kunya kan Allah a duniya ba a jin kunya kan Allah in kaga an ji kunya to an ƙi bin umarnin Allah ne to shi da za a ji kunya amma in dai akan harka ne ta addini harka ta Allah ba a jin kunya harka ta Allah ba a jin tsoro harka ta Allah a fayyata take a fili take ba a ɓoye-ɓoye.
Daka idan ka je gurin boka wanda yake amfani da aljani, bokan da yake amfani da aljani, shi yanzu aljani abu biyu yake bukata a gurinka, don shaɗan ne. Abu na farko ka rabu da imaninka, abu na biyu ka ba shi abin da yake bukata ya ce ka yanka kaza. ko ka yanka sa a akuya shi jini yake bukata domin tsafi shi ma zai yi matsafi ne shi ma daka da kai da shi sai ku taru ku yi tsafi sai kuma Allah ya biya ku bukatunku amma ba imanin ku kuma babu shi babu imani kwata-kwata na sha gaya muku cewar akwai masu duba da wayo wato bokanci da wayo akwai masu bokanci kuma da aljanu na da baku labari ina da wasu abokai guda biyu bokaye kowanne akwai hanyar da yake bi ta bokanci amma fa da wayo ba da aljini ba da wayo ɗaya yana da matarsa su biyu ba ku ba su yaya ma ya gina ɗaki biyu a jere ya gewaye gidan da danga ɗaki biyun dangan sai ya raba akwai ɗakin da kana shigowa gidan za ka samu ɗakin matarsa kenan shi kuma ɗakin da yake bokanci sai ka wuce so idan aka yi bako ko bakuwa ita matar ce za ta fara taron bakon ko bakuwa sai ta tambaye ta matsalolinta to daman ya yi rami tsakanin ɗakin matar da ɗakinsa an tona rami an yashi ɗakin matar an yi gurin siminti an samu randa ta ƙasa an ɓula ƙasa sai a ɗora a wannan ramin sai a ɗebo ruwa a ɗan zuba a gefe sai a ɗauko fefe da kofi a ɗora a kai ba kuma ka shigo kudu nan kana ganin ruwa ne can kuma inda yake ramin an gyara an ɗora buzu a kai shi kuma yana gefen ramin da idan wanda ya zo da bukatarsa in ya gama bayani wa matar sai da shi to bari jirewa malam magana idan ta shiga sai ya ce to a zo da ni idan mai bukatar ya shiga in za ka fara magana da biyu ita kuma can matar sai ta buɗe ragar ita da ba akwai eko ya canza murya data da ka za aljeri ta magana tun da an ɗora dubu a shi kuma ɗayan ya samu buhun suminci irin da leda na ana takardar yayyanka takardar kamar girman naira haka da yanka su da yawa kaɗan jiya ya zaga kajin su jiya kamara kaɗan audience
sai ya kula guda uku da ya sa suga da ya gishiri da ya kula zuwa sai ya kula sai sa a gefe idan mai bukata ya zo sai ya ɗebo waɗannan yamtin takardun guda ɗaya sai ya baji je ka can gaɗe mun ƙasa idan ka fita kafin ka dawo sai ɗauko ɗaya daga cikin mutumin guda uku gwargwaron yadda ya ga zai amfana da kai sai za a ji wanda ba idan ka kawo sai ya kawai ranka inda ma mu yi za a rada ta yi kula da na dai sai ya gama sai ya ce ɗauki buɗe ka gani kai kai ajiye a gurin sai ka je ka buɗe ƙasar da ka ɗebo ta zama na abu ko gishiri ko siga ko dai bakin gawayi mai ka gani ai na ga kaza ce taɓi da akwai matsala aikin ka zai wa mafa akwai wahala za ka iya an riga an gama da imanin mutum shi ba da aljini ke amfani ba da wayo ke amfani akwai mai magana da aljani ko mai mu'amala da aljani confirm kaga wayannan ba su bukatar ka yanka wani abin yanka amma duk wani mai magani zai ce maka ka yanka abin yanka ko ka yanka a gidanka ko ka bashi ya yanka to wani yana mu'amala da aljani wannan boka ne tufkar da aka so aljanu da kansu sun san akwai mutanen da suke mu'amala da aljanu don biyan bukata kansu idan kana son ka yi ma wani mugunta sai ka je ka same su a tura mai aljini allah sawaka allah sai ce وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا wa'annahum zannu su mutanen sun yi tsammani da su aljanun masu mu'amala da junansu allai ya ba asallahu ahada cewar Allah ba zai tada kowa ba wa'anna lamasa na sama lalle mu mun shafi sama mun je mun nemi ƙofofin da ake hawa zuwa sama fawajar na hamuli'at harasan sai muka same ta ta cika da masu gadi wa shuhuba ta kuma cika da yankin tauraron da yake tsinkewa don soke aljani sai Allah ya ce
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا wa'anna kunna naq'udu minha mu mun kasance muna zama daga sama maqa'ida lisani zama irin na barawan magana wanda yake so ya saci magana yayi gulma wanda irin zama yake yi to irin wannan zaman suke a sama faman yansami al'ana amma yanzu duk wanda ya je ya zauna yace zai saci magana ya jiri lahu shahaban to zai sami wani yankin tauraro rasa da yana jira wa anna la nadari amma dai mu ba mu da sani a sharrun uri da biman fa fil arabi wannan tsare sama da Allah yayi wani sharri Allah yake nima ko yake nufi da mutanen ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma wata shiriwa ce Allah yake nufi su ba san dalili ba kaga aljini bai san gaibi ba daga ba shi da wani tasirin da zai yi maka rayuwarka kai tun da kafin daraja ɗan adam ya fi aljani daraja aljani ba shi da wani annabi wanda aka aiko masa da zai masa wa'azi da haka annabinsa mutum ne yake jagorantarsa yadda fa aljani yake tsoronka ya fi yadda kai kake jin tsoronsa amma in ya gane kana jin tsoronsa to ɗaya suka ne kuma amma Allah wata hikima yadda mutum yake mugu da a ce mu aka ɓoye wa aljanu ba sa gari ba sun cika ne su wallahi duk da kasa da haƙuri da a ce ɗan adam zai ga aljani aljani ba zai ga ɗan adam ba a da zama duk da wallahi ya ga gare shi ba zai iya ba ɗan adam mugu ne Allah ya sawaka sai ya ce wa anna minna as-salihuna wa minna دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك الجنين سكتي daga cikinmu akwai na kwarai akwai musulmai kuma akwai waɗanda ba musulmai ba kunna tsara'ika ƙidada mun kasance ɗariƙoƙi ne daban-daban akwai mashirkai a cikinsu akwai 'yan bidiya a cikinsu akwai musulmai a cikinsu akwai kafirai a cikinsu akwai ahli kitabu ma a cikinsu kunna kwarai ga ƙidada ɗariƙoƙi ne daban-daban wa'anna zananna mumin tsammani allan nu'ujizallaha lalle mu muna da tabbaci mun tabbatar ba za mu gagara Allah ba ba za mu tsere wa Allah ba fil ardi a cikin ƙasa walan nu'jizahu haraba ba za mu gagare shi ba da mun gudu dala daga cikin mu nan akwai wanda zai dage da gudu iya karfin sa ba zai tsaya ya je da saru akwai babu aljani ba in ya take da gudu sai ya je bangon duniya kuma a cikin seconds ya ji ya dawo to amma ya ce bai zai guje wa Allah ba shi aljanin duk da wannan baiwa da ke da ita na tafiya kamar iska ya ce ba zai guje wa Allah ba ɗan adam da ba zai iya cin ba kowa ne zai ci kilomita goma yana gudu ba to kana jin za ka tsere wa Allah ba ka isa ba ka ji tsoron Allah sai Allah ya ce wa anna lamma samiyal huda amanna bi mu lokacin da muka ji shiriya muka ji karatun alqur'ani mun yi imani da shi fa man bi rabbi duk wanda kuma yi imani da ubangijinsa fala ya khafu bakhasan bai jin tsoron za a tauye masa aikinsa wala rahaqa kuma ba za a kara masa ba idan kai kyakkyawan aiki ba za a rige ma ladan ba idan ka yi mummunan aiki ba za a ƙara ma zunubin ba abin da kai shi za a yi ma hasali ma aikin lada samunsa ya fi yawa akan aikin zunubi idan ka yi aikin lada allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha ko wanda ya zo da kyakkyawan aiki yana da goma irinta daga in kai kyakkyawan aiki guda daya za a baka lada goma ne zuwa sama inda karfin jikinka kai amma wanda ya aikata mummunan aiki kuma la zunubi ɗaya za a bashi wancan goma za a baka amma zunubi ko ɗaya za a baka wanne ne zai fi saurin taruwa zunubi ko lada lada ne zai fi saurin taruwa sannan ma daɗin daɗawa mala'ikun nan guda biyu da ke tare da kai idan ɗaya mai rubuta kyakkyawan aiki in kai ba jiran umarni dai shi ne jagora nan da zai rubuta amma wanda yake rubuta mummunan aiki shi ne ƙarami da ka shi sai ya nemi izini ya yi mummuna ke da rubuta a karka rubuta ba shi ko zai tuba rabagen san da Allah ke wa ɗan adam amma kana rubuta kana yin kyakkyawan aiki sai a rubuta ma lada goma ko abin da Allah ya so amma kana ru- ka aikata mummunan aiki sai a ce a to kar a rubuta tukunna ko za ka tuba in ka tuba shi kenan ba ma ba ma rubuta ba to kuma ko da baka tuban ma an rubuta nan gaba sai ka tuna ka saba wa Allah kace Allah na tuba sai a goge ashe sakaci ne zai sa aikin zunubi ya fi aikin lada yawa akwai sakaci kuma akwai abin kunya daga duk wanda ya yi imani da Allah ya ji tsoron ubangijinsa baya jin tsoro daga kyawun aikinsa a rage masa kuma baya jin tsoro don yayin wani aiki za a ƙara masa babu Allah ya ce وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا wa'anna minnal muslimuna wa minnal qasituna suka ce cikin mu aljanu akwai musulmai mutanen kirki na kwarai kuma a cikin akwai jahirai akwai yan iska yawa akwai yan tasha a yan tasha ku yi hakuri ba ina nufin tasha matattara jahirai ba ne abin ya biyo al'ada ne akwai mutanen banza aljanu akwai shaƙiyai su ne masu cutar da mutane faman aslama wanda ya miƙe wuya ya yi saranda ya bi dokokin Allah fa'ula'ika ta harrau rashada to waɗannan su suka jingina zuwa ga shirya wa malƙasa tuna amma ja'ira shashashin ‘yan iskar fakanu li jahannaba haƙawa sun kasance makamashin wutar jahannama daman jahannama an yi ta ne don mutane da aljanu haka ma aljanna an yi ta ne don mutane da aljanu amma duk wani kayan jin daɗi na alatu na duniya daban na lahira daban in abinci ne na duniya daban na lahira daban sai dai kamanni ya zo ɗaya amma ba test a baki ba amma ɗan adam shi zai rayu a aljanna shi da aljanni ɗan adam shi zai rayu a cikin wuta shi da aljani amma abinci na duniya daban na lahira daban nama na duniya daban na lahira daban giya ta lahira daban a nan in mutum ya je sha giya girma ya faɗi ya zo yana tangaɗi yana layi giyar ma wari wanda yake zo na wari ba za a tashi lafiya ba sai an yi faɗa amma ta aljanna ƙanshi take yi ba a layi kuma mutunci bai zube ba sai Allah ya ce وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا idan ka dogara da gwamnati ka ce za ka yi kuɗi ko za ta ba ka kuɗi ka wahal da kanka gwamnati ba ta maganin talauci ba ta isa ba ba aikinta ba ne zamanin jonathan an yi poverty ko alleviation an azurta zamanin buhari fa shi ma an kirkiro su hanyoyi na rage da talauci talaucin ya- ya ya ragu ballantana yanzu hanyar da za a yi arziki a ƙasa hanya ɗaya ce kuma kowa ya santa Allah ya ce wa Allah wastaqamu ala tariqati da a ce sun tsaya akan hanya ta musulunci sun rike musulunci gam-gam sun yi masa rikon kazar kuku la'asqainahum ma'an ghadaqa da mun shayar da su ruwa ruwa mai yawa da mun ba su ruwa mai albarka idan ruwa ya yawa yayi albarka arziki ya wadata manoma sun samu amfanin gona za a samu man fetur da yawa za a samu gwalagwale da yawa arziki sai yawa amma gwamnati dige da ta kai in za ta rinka raba muku miliyan miliyan wala ba za ku yi kudi ba a banza zai lalace kudin da ake tarawa da kudin karuwa da kudin boka da kudin gidan giya da kudin ruwa duk a tara a baka sai ka haka muka muni sai sai godiya Allah ce linaftinahum fi dan mu jarabce su a cikin sa wa man yurid an zikir rabbi kuma duk wanda ya kawo da kai daga ambaton ubangijinsa ya sulku azaban sa'ada Allah zai jefa shi a cikin wata azaba mai wahala gagarumar azaba matsananciyar azaba tun daga duniya azabar kashe biyu ce akwai azaba ta duniya Allah ya ƙaƙaba maka wani mummunan talauci ka rasa yadda za ka yi mutum sai ya ɗauko diga da shebur ko fatanya da damuna ga fa damuna ga 'yan kwadagon ko masu neman kwadagon amma kai zai ka rasa haka ne ga shi ba na neman kwadagon amma kai zai ka fito ka rasa ga fatanya a rataye kuma wallahi gidanka ba baka da abin da za ka ci Allah sawaka sai Allah ya ce وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا Yahudawa ko Nasarawa idan suka shiga gurin ibadarsu suka shiga cocinsu suna bautar gunki za ga wani katon hoto da hoton wani mutum hadda fuka biki hoton wani mutum an gice shi hoton wani mutum ya ɗauko cross an lankaye kuma ana ibada a musulunci ba a hoto ka yi katon ilajimin ka sa a falonka ko a ɗakinka musulunci ya hana wannan in kana son ka yi ado da ilajimin ga bishiyoyi nan ga motoci nan kyawawa sai ka ɗauka ka rataye amma ba hotonka ba ba hoton babanka ba ba hoton kakanka ba ba hoton family ko amfani mai zai ma in ka ɗauko hoton kakan ka rataye ko na babanka amfani mai zai maka to nasarawa da yahudawa yan sun shiga cocinsu da guraren bautarsu suna yin shirka suna bauta wa gunki da haka a masallaci allah sai yi umarni wa annal masajida lillahi to masallaci na allah ne kada bauta kowa a ciki duk wani abu da zai shagaltar da musulmi daga ibadarsa a masallaci ɗauke shi ake kawar da shi ake yi hatta rubutu ko na ƙur'ani ne a yi a bangon masallacin musulmi yana kallo matasa kuna cutar da masu sallah mutum ya ɗauko riga da rubuce-rubuce a bayan rigar ya zo ya wuce gabanka yana sallah kana kallo kana ƙoƙarin karantawa ya ɗauke ma hankali daga sallarka ina manzala taburma a kawo masa tana da launi zane fa take da shi ya ce ku ɗauke ku canza min wannan zanen tabaron ya ɗauke min hankali to gaje ga kafin da muke sallah da su ƙalla kaɗan ne wanda zai yi sallah in ya sun koya baya kallon zanen kafin ɗin ko ya ba shi sha'awa ya masa kyau kuma ba akwai kafin wanda bai da zane me yasa ba za a so ya kawo ba Allah ya ce to masallaci ɗakin Allah ne wal falata da umma Allah ya hada kar ku kira kowa tare da Allah malamai sun yi magana me Allah yake nufi wasu suka ce a abin da ake nufi masallacin da ake sallah a ciki kar a kira wani Allah bi ma'ana kar a bauta wa Allah ba wai kar a mutu sunan wani ba a zai ce da Allah malam Musa ina son garin ka in mun gama sallah kenan amma wai da sunan bauta to kar ku kira kowa wasu ka ce a'a abin da ake nufi muna da gaɓai guda bakwai da ake bauta wa Allah da su to waɗannan gaɓai guda bakwai ɗin kar ka sarrafa wa kowa sai Allah wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu lokacin da bawan Allah ya miƙe yana kiransa yana masa ibada shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wancan gona ta dabino da aljinu suka ji karatunsa kadu ya kununa alaihi libada libada kamar sa fada kansa suna matsowa kamar sa kewaye wanda ka ta lokacin da yake sallah da sahabbai suna sallah a bayansa cincirindo yawan jama'a da yawa Allah ya ce قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل إنما أدعو ربي كغايا مسني دي إنا بوتر أبنجي ناني ولا أشرك به أحدا بزن هذا شيء كوا با babu taɓaɓɓen mutum kamar mai haɗa shi da wani duk wanda ka da Allah da shi bai cancanta ba Allah ne kawai ya cancanta kai masa ibada domin duk abin da ka mallaka shi ya baka shi ya halice ka duk abin da jikinka yake so ya halitta maka abin da za ka ci abin da za ka sha gun da za ka kwanta duk wani tare tare da Allah ne ya ma amma babu wani gunki da zai iya baka ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya yi ma ka ga baka yi wa Allah adalci ba in har ka bauta wani Allah qul inni la amliku lakum barran wala rashada ka gaya musu ni ban mallakar muku cutarwa ko kuma shirarwa ba a hannun Allah take in Allah ya ga damar cutar da kai sai cutar da kai in Allah ya ga damar shirya da kai sai shiryar da kai qul inni lan yujurani ka gaya musu ba ba mai taimako na gaban Allah in ji manzo Allah Allah yake gaya masa ka gaya musu ba mai taimako na a gaban Allah minan ahadun babu ɗaya da zai taimake ni a gurin Allah walan ajida min dunihi multahada dan haka ban samu wani gurin jingina ba ba zan samu wani gurin dogara ba koma bayan Allah na'am illa balaghun min Allah wa risalatihi ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا إلا بلاغا من الله ورسالاته face isar da saƙon Allah ne shine aikin manzanni ومن يعص الله ورسوله دون يسابع وألا دمن زنسا فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا للي ينا دوت جهنم كما إذن يشغى ينا ميدوما أسكين تهر أبدا سابع ومن ذا الله سابع وألا ني إن كسابع ومن ذا الله كسابع وألا كغجي قرية حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ƙaryata hadisan manzan Allah yana fitar da mutum daga musulunci don ƙaryata hadisin manzan Allah ƙaryata manzan Allah ne kuma duk wanda ya ƙaryata manzan Allah ya fita daga cikin musulunci a guje daga ba dama ka yi musulunci babu manzan Allah ba dama ka yi musulunci babu manzan Allah to wani kuma ya yarda da hadisin amma kuma canal ɗin da sarƙa da ta haɗa ka da manzan Allah yake so ya raba ka da ita zai raba ka da sahabbai sahabbai su ne sarƙar da suka haɗa mu da manzon Allah haka ne ko sahabbai su ne sarƙar da suka haɗa mu da manzon Allah su suka ɗauko labarukan ayyukan manzon Allah suka kawo har tabi'ai suka koya daga wajensu tabi'ai suka yi rubuce-rubuce muka samu muke amfani da shi wajen ibadodinmu da ka duk wanda ya ce zai raba ka da sahabbai ka zagi sahabbai ka ce wa sahabbai azzalumai ka ce musu kafirai ka ce sun ridda ka ce sun ci amana to yana so ya raba ka da manzon Allah da kai tsaye wanda kuma duk ya raba ka da manzon Allah to yana so ya raba ka da Allah ne ko ka yadda ko karka yadda hatta idza ra'aw ma yu'aduna haka za su zamo wajen saba wa Allah da manzansa har sai sun ga abin da aka yi musu alkawari na azaba fa sayalamuna man abu nasiran anan za su gane su san wane ne yake da mataimaka masu rauni wa aqallu adada kuma yake da karancin yawansu ai a lahira ba mai taimakon wani wancan ma da ya ce yana da aljihun ɗiban mutane karya yake yi shi ma ta kansa yake yi babu wani mutum da zai wani mutum tasiri a lahira gaban Allah tun da kaga mahaifiya ita da ɗanta babu alaka a lahira to wani shehi ne kuma za ka alaka da shi ya cetar da kai mahaifiyarka bata iya ba ita ce wanda in ka saba mata za ka shiga wuta in ka saba shehinka fa me Allah zai yi ma babu Allah ya ce, قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Kul gaya musu ya Muhammad, in adari ni fa ban sani ba, a ƙwaribin matu a duna alkawarin da ake muku na tashin alkiyama a kusa yake, an ya ja'ar rabbi a mada ko kuma Ubangiji na ya sanya masa makura, yanzu ne ko gobe, alimul gaibi. Allah shi ne masanin abin da ke ɓoye, fala yi zuhiru ala gaibihi a hada, ba ya bayyana gaibinsa ga kowa, me gaibi, abin da baka san shi ba, yanzu in na ce nawa ne aljihuna na kuɗi ka san shi? Baka san shi ba, amma in na zaro na ce ina da naira goma, yanzu ya zama gaibi? Bai zama gaibi ba, da haka shi manzo lokacin da Allah bai gaya masa gaibi ba to bai san gaibi ba amma lokacin da Allah ya gaya masa gaibi fa ya san shi kuma wannan ba shi zai nuna maka cewa a'a an manzo Allah ya san abin da yake boye ba in Allah bai bayyana masa ba da haka lokacin da aka bayyana masa gaibi to ya san shi kuma yanzu ba sunansa gaibi ba da haka Allah baya bayyana gaibinsa ga kowa illa manirta ba min rasulin sai dai wanda ya yarda da shi na wani manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi to sai Allah ya aiko a gaban wannan manzan wa min khalfihi da kuma bayansa rasada mai tsaro idan Allah madaukakin sarki yayi nufin saukar da wahayi idan mala'ika ya dauko wahayin to akwai dandazon mala'iku da suke raka shi akwai dandazon mala'iku da suke raka shi gaba da baya a liya alama an kada ablago risalata rabbihim domin su san cewa Allah ya isar da saƙon shi manzan ya isar da saƙon ubangijinsu wa hata bi maladihim wa asa kulli shay'in adada duk abin da dan adam ya yi a kirgi yake a gurin Allah Allah ya kididdige shi ya kirga shi don haka mu a gurinmu manzan Allah bai san gaibi ba manzan Allah bai san gaibi ba domin mala'ika jibrilu ya tambaye shi yaushe ne tashin alkiyama ya ce wanda aka tambaya bai fi mai tambayar sani ba ya faɗa bai faɗa ba a hadisa ta faru wanda in ba Allah ya gaya manzala bai sani ba misali masallacin kuba da aka yi masa kishiya masallacin cutarwa aka zo aga manzo Allah mun gina masallaci a ya yadda har ma ce in aka rarraka tabu ka za a ji a buɗe masallacin amma da Allah ya gaya masa wannan masallacin da cutarwa ne yasa aka ji aka rushe masallacin a yakin Uhud an karya masa hakuri jini ya yi ta zuba akwai hajisa da ya faru da yawa wanda inda yana san gaibi da bata same shi ba za ka manzo Allah bai san gaibi ba amma idan Allah ya gaya masa gaibi misali ai ya sha bara labarin abin da zai faru a kiyama a aljanna manzo Allah ya bada labari za a yi kaza za a yi kaza ko an yi kaza kaga wannan Allah da ya nuna masa ya gani in ma ta hanyar mala'ika na wahayi in ma ta hanyar mafarki dakacin da ya baka labarin abin da zai faru a kiyama ba wai ya nuna a'a ya san gaibi ba ne kila da kafin yanzu ya faɗa da bai faɗa ba lokacin da Allah bai nuna masa ba manzo Allah bai san gaibi ba za mu tuka tani insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambaya assalamu alaikum wannan muna so a ƙara mana bayani akan saki mala idan mutum ya ce wa matarsa jeki gidanku hakan da nufin saki ne ko kuma idan mutum ya rufe wa matarsa kofa da kwado hakan shi ma yana nufin saki ne shi saki akwai sarahatan wato akwai kalmar saki kai tsaye kowa ya ji ta san saki ne misali na sake ki ko da rubuta a takarda in baki na sake ki wannan ba wani ja'ija a kai amma akwai saki wanda shi ba sarahatan ba ne to shi yana bukatar fassara a gurmin da ya faɗa misali jeki gidanku yanzu shi ya san me yake nufi da jeki gidanku kai ba dama ka yanke hukuncin ya sake ta ne to me kake nufi ta je gidansu na ce ta je gidansu ne don in je a mana shari'a duka ya sake ta amma ya ce na ce ta je gidansu ne don na sake ta shi kenan da haka duk wani saki wanda sai an buƙaci fassara a gurin wanda ya yi to wannan ba saki ba ne sai dai in ya yi nufin saki ne to sai ya zama saki wato shi saki ba a yin kalma mai harshen damu a saki ina ba ta gani kamar misali idan kin fita a bakin aurenki in kin yi kaza a bakin aurenki sai ta yi wannan ma yana buƙatar bayani a gurin wanda ya faɗi haka me kake nufi a'a ni fa daman na faɗa ne dan tsoratar da idan kata yi ina so in tsoratar da ita ne dan kata yi kisa na faɗa haka shikenan bai sake ta ba an gane amma zai yi azumi na me na kafara zai azumi uku na kafara a ni na ce in ta yi hakan a bakin aure kuna da mu na sake ta ne kawai shi kenan ba wani magana ya sake ta an gane mun yi magana kuma shi saki akwai bidi akwai sunni saki daya bayan ta yi tsarki ita shari'a ta sani an gane saki fiye da ɗaya kuma a cikin tsarki wannan sakin bid'a ne wanda yayi wannan ya saba wa Allah saki fiye da ɗaya kuma a cikin tsarki ba gama tsarki ba wannan bid'a ne shari'a ta hana haka ina ba ta mun gane don haka mu rinka sanin lafazin da za mu gayawa matanmu a lokacin da muke tare da su abubuwa guda biyu manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ba wasa a ciki wasan gaskiya ne gaskiyar ba gaskiya ce wasan gaskiya ne gaskiyar ma gaskiya ce shi ne saki abuwa uku da ka abuwan ba biyu ba abuwa uku ne abuwa uku ba wasa da su radda barin musulunci saki aure ko wasa kuke da abokinka ko wani mutum kace na baka yata aure yace na karba shi kin ta zama matarsa yanzu sai ko a zo ayi mutum sadaki ba a wasa a wannan gurin saki ko yaya ne ko yaya ne kalmar saki ta fita zuwa ga matarka saki yayu haka na ridda kowace irin lafazin da ake faɗa a ridda ko a wasan fim misali mutum ya fito a fir'auna ya zama kafiri yau ya zama kafiri ko ka fito aboka ka zama kafiri gaskiya ne to wani abu guda ku ba a wasa da shi da aka tsakaninka da kai da matarka ka san irin lafaz da ka bada batun raba kofa me ya jawo karfa kofa ni wa kama adalci jama'a matata ta tafi unguwa ko faɗa muka yi ko zaman lafiya ne kawai sai in baɗaki a buɗe idan ɓarar zo shiga fa eh mun sata ya ce in rufe kofa na sake ta ha kawai saboda Allah amuran kama adalci matata ba ta nan ta tafi unguwa ina ɗaki sai na kwanta kawai ta sa sakata don me ina jin tsoron kar ina bacci ɓarawo ya shigo da ta zo ta tura sai ta ji na rufe ƙofa ita kuma ya rufe min ƙofa ya ce na sake ta ƙila ko na da nauyin bacci ma ta bubbuga ba yau ban babban ma sun ta buga ba ya ce na sake ta a ba sake ta ba sai dai idan na yi hakan da niyyar sakin ne na kulle kofar ne don ce dan na sake ta ko ta ciki ko ta waje amma in ba haka ba inna mal'amalu bin niyyat kowane aiki ana hukunta aiki ne da niyyar da mutum yayi ina ba ta mun gani wallahi ala ya rabbina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك